Bismillah, Studio Alhuda wa Nur da ƙwar ke gabatar muku da darasin littafin Umdatul Ahkam daga masallacin Al-Ihsan mai gabatarwa Ismail Adam.
darasi na ɗai kasata na ɗai الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد آه، فرق شره تقيتتش نا للتاهن عمرة الأحكام من كلام خير الأنام na babban malami abdulghani al-maqdisi rahimahullahu ta'ala wanda kun ji tarjamar shi daga bakin shaka abdullah duk da yake a larabci ne amma dai yawancin ku sun fa'idantu da wani abu daga ciki abin da yake wajibi kowa ya riƙe wanga littafin wayan sun ku sun hardace ko suna cikin harda to wanda bai mallake shi ba ken dole ya zama shina da shi saboda kamar da gaya muku wannan karatu ne za ka yi abin da aka karanta ko aka karanta ka kalli fassara shi ka riƙe ka yi niyyar riƙewa don ba tabbas ba ne ka samu damar kuma halartar sharhin shi wani karon saboda haka muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ba mu ikon karantar wannan littafin da fahimtar shi da kuma ya sa mu yi aiki da abin da za mu ji na hukunce-hukunce a cikin hadisan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. Umratul ahkam kama umda ya ce umda ginshiki madogara, kamar da kuka ga masallacin ne ya dogara nauyin shi sama wayan ga filolin foto-foto, to kowane hukunci shi da madogara, ya ce hukunci kaza na sallah ko na azumi ko na zakka to akwai madogarar shi na aya ko na hadisi to wa'inga madogara ne na dalilai amma daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kenan umdatul ahkam dalilan hukunce hukunce min kalami khairil anam daga maganar mafificin halittu wane ne mafificin halittu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan littafin na babban malami ne abdulghani al-maqdisi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala kai tsaye kamar na ce dama tarjama shi ta gabata kenan ba sai mamaita ba za mu fara da muƙaddimar shi malamin kenan rahimahullahu subhanahu wa ta'ala mala ya ce bismillahir rahmanir rahim الحمد لله الملك الجبار القاه ال الواحد القهار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأطهار الأخيار أما بعد فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة من أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ومسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به وأسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو قرأه أو حفظه أو نظر فيه وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا موجبا للفوز لديه في جنات النعيم فإنه حسبنا ونعم الوكيل babban malami abu muhammad abdulghani almaqdisi rahimahullah yake cewa alhamdulillahi almaliki aljabbar yabo ya tabbata yabo mai kyau ya tabbata ga Allah alhamd shine yabo da godiya ka yabi wanda kake so wanda ya cancanci a yabe shi da kalmomin da shi ya zaɓe su da a yabe shi da su wannan yabon ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala lillahi ga Allah al-malik sarki al-malik shine sarki mai mulki mai halitta shi ya mallaka kuma shi ya halitta kayan shi kuma shi ke jijjiwa na murnar halittu baki ɗaya shine al-malik al-jabbar al-jabbar imma mai ƙarhi wanda yake tilastawa dole a yi ko kuma al-jabbar mai ɗorawa mai gyarawa don da larabci idan mutum ya kare ɗori sunan shi aljabr jabrul kasr abin da kare ai jabira ko jabr to aljabbar Allah shi ke ɗora duk wanda ya kare duk wanda ya samu matsala Allah ke gyara shi Allah ke ɗora shi yana ɗaukar ma'ana biyu kenan aljabbar alwahidi Allah shi kaɗai shi ke yanci alwahid ba ta hanyar cewa alwahid da kwai na biyu ba a'a alwahid wanda bai da farko kuma bai da na biyu shi ɗaya ne alwahid ya ce shi ɗaya bai da ɗa bai da mata bai da ɗan'uwa bai da aboki Allah duk ya tsarkaka daga wa'annan kin alƙahar mai rinjaye shi ke rinjaye alƙahar yana da ma'ana irin ta aljabbar wanda ya rinjaye komi Allah subhanahu wa ta'ala da ƙarhin shi da cikin mulkin shi Allah cewa ashhadu an la ilaha illallah kuma na shaida cewa babu abun bauta da cancanta da gaskiya sai Allah wanda fassara ga kalma ke inda ka fassara ta sai ka kawo khabarkin na na la la ilaha illa Allah babu abun bauta da cancanta sai Allah kenan la ilaha la ma'budu bi haqqin la ma'budu ha kenan ka ce la ma'budu kadai sai ka ce bi haqq illa Allah kenan dan saboda la ilaha abun bauta akwai su wayanda ba Allah ba wasu na bauta ma annabi Isa wasu na bauta ma mala'iku wasu na bauta ma aljannu wasu na bauta ma itace da duwatsu to amma abun bauta na gaskiya wanda cancanta a bauta mishi babu sai Allah kenan duk sabanin wayanda ba Allah ba ba su cancanta a bauta musu ba Isa Allah ke cewa zalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil Allah shi dai cancanta a bauta mai duk wani wanda za a kira a bauta mai kuma bayan Allah to bai cancanta ba abun bauta ne wanda ba na gaskiya ba kenan shine ma'anar la ilaha illallah kakka fassara shi da cewa babu sarki sai Allah kakka fassara da cewa ba abun bauta sai Allah a'a ba abun bauta da gaskiya da cancanta sai Allah wahdahu shi kadai la sharika lahu bai da abokin tarayya rabbus samawati shine ubangijin sammai wal ardi da kasai wa ma bainahuma da abun da ke tsakaninsu duk Allah shine ubangijin su shine mai renan su shine ya halicce su me yake nufi arrabu wanda ya halitta wanda ke mallaka wanda ke kashewa ya raya ya jijjiyo lamurra yadda yake so Allah shine ke wannan al-aziz mabuwayi ko kuma wanda babu irin shi dan azza ya izzu abin da take ne ko kuma azza da ƙarhi ya azzu fa azzazna bi thalith Allah karfafa su da na uku to yana daukar ma'ana mai ƙarhi kenan al-aziz al-ghaffar mai yawan gafara menene gafara in ka yi zunubi sai Allah ya lullube maka zunubinka ya gafarta maka ya kyale ka yahe ka Allah mai yawan gafarta ne duka wannan kaga yabo ne Allah subhanahu wataala sai mala ce wa ashhadu anna muhammadan kuma na shaida cewa lalle muhammad ibn abdullah abduhu bawan Allah ne bawan shi ne wa rasuluhu kuma manzon shi ne kun ga wannan jumlar abduhu wa rasuluhu yace ya shaida cewa muhammad abdu ne bawan Allah ne kaga wanga kasancewa an ce bawan Allah ne dan a kore ko a yi raddi ga masu ɗaukar annabi suna bauta mai wasu sai su rike shi suna bauta mai ko kuma a ta wani tawassali na wanda bai dace ba da shi kenan bawan Allah ne kawai shi sa siffa mafi daraja ma mafi wadda Allah subhanahu wataala ya bi manzon shi da ita shine kasancewa shi bawan shi a Qur'ani Allah subhanahu asra بعبده الحمد لله الذي أنزل على عبده وأنه لما قام عبد الله كغني تبارك الذي نزل الفرقان على الله كرا بنزنشي عبده باونشي كما أنت مسعي ما في درجة شيء نبي وحي الله مع النبي ولوقت ما وحي يتيا abduhu kan alhamdulillah anzala ala abdihi alkitab to bawan Allah ne ba a bauta mishi amma kuma wa rasulihi manzon shi ne shi ma da aka ce manzon shi ne dan a yi raddi ga masu rishi wanda ba su girmama annabi ko kuma suna karyata shi ba su mishi biyayya to manzon Allah ne wajibi ne a mishi biyayya wajibi ne a bauta ma Allah da yanda ya karantar yanda ya koyar kenan bawan Allah ne manzon Allah ne siffa ta bauta tana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan shi ma bauta ma Allah shike yi bal duk rayuwar annabi da ya zo duniya bauta ya zo bauta ya zo da ya gama bautar shi ya isar da wahayin Allah shi ke ne kuma ga Allah subhanahu wataala kenan manzon Allah ne annabi sallallahu alaihi wasallam kuma Allah karra a Qur'ani cewa Muhammadun Rasulullah haka Allah ya ce a cikin surat al-Fath al-Mustafa zababbe Allah ya zabe shi dan manzon Allah zababbe ne cikin zababbu da Allah ya kalli mutanen duniya duka ya zabo Qurayshawa ciki a cikin Qurayshawa ma ya zabo kakannin manzon Allah a cikin su ma ya zabo shi manzon Allah a cikin su dan shi a cikin annabawa ma zababbe ne al-mustafa da istifa zabe al-mukhtar duk ma na shi daya da al-istifa da al-ikhtiyar duk zabe ne kina manzo Allah sallam tantattacce ne zababbe ne Allah ya zabo shi sallallahu alaihi Allah shi mai salati Allah shi mai salati sallallahu alaihi menene salati hmm me Allah shi mai salati wa sani aha yabo na'am salatin Allah ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ya yabe shi haka Bukhari ya kawo a cikin littafin shi daga Abu Aliya ce salatullahi ala nabi sallama huwa sana'uhu alaihi amma yan ce salatin mala'iku kuma shine su kuma su roki Allah da ya yabe shi ya ƙara mai daraja kenan sallallahu alaihi Allah ya yabi bawan shi a can cikin mala'iku na sama shine ma'anar yabo wasu sun ce ai Allah shi mai rahama ake nufi da sauransu to kenan sallallahu alaihi Allah shi yabe shi wa ala alihi da iyalan shi dan al asalan shi ahal ne ahal yana ce al sallallahu alaihi iyalan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su ne kuma banu hashim da kuma banul muttalib banu hashim da banul muttalib su ne iyalan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallam al athhar tsarkakakku masu tsarki al'akhiyar su ma zaɓaɓɓu ne don da Allah ƙaddar ya zama ɗan uwan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam kuma musulmi daga ciki da yanta iyalan manzon Allah su ne banu hashim da wani muttalib musulmi musulmi wanda sun kabi tafarkin shi wanda ko da cikin banu muttalib yake in ba musulmi bane bai cikin iyalan gidan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam shi kai shi muttalib ke su kai shi hashim ke to duka wanda bai zama musulmi ba daga ciki bai zama cikin iyalan manzo Allah waɗanda ake ma salati sai malaike cewa amma ba'du bayan haka wannan kalmar a larabci duk in mutum ya faɗe ta yace amma ba'du faslul khitab bayan haka to sai ya kawo fa kaga sai ce fa inna ba'da ikhwani dan ka faɗe ta sai ka kawo da a matsayin kamar sharadi kamar sharadi take amma wa mahma yakun min shay'in wa fa litilwi tilwiha wujuban ulifa ابن مالك سورة يا وفاء فإن للي بعض إخواني وصو أنوانا سألني يا روكيني يا نيميني دا اختصار جملة انتقي تيمشي وتا جملة من أحاديث الأحكام نحديث ثانه كنت كنت مما اتفق عليه الإمامان حديث ثانكما وإن دا ما لما يقول دابي سنك اتفاقي وجن في تردس don hadisan annabi sallallahu alaihi sallama mafi inganci su ne waɗanda bukhari da muslim sun kai ittifaki akan fitar da su a cikin littafansu don dama su bukhari da muslim ko da sun kai wallafa littafansu da littafin bukhari da littafin muslim sun yi sharaɗin kawo hadisai ingantattu kaɗai kuma allah ya taimake su yi musu taufiki sun ka cika sharaɗinsu sun ka ruwaito hadisai ingantattu kaɗai to kenan shi sa in an ka samu hadisi bukhari da muslim sun ittifaki a wurin rawaito shi to shi yafi kowane hadisi karhi a daraja ta karhin hadisi daga su kuma sai hadisin da bukhari kadai rawaito wanda muslim bai rawaito sai hadisin da kuma muslim ya rawaito sai hadisin da ya zo a kan sharadin ɗaya daga cikin su haka dai zuwa zuwa har duk kowane hadisi ingantacce ana aiki da shi kuma ana karɓa shi to wannan malaman guda biyu na hadisi al-imamani suwa ne shine malam fada fara da bayanin su cewa na farkon su Abu Abdullah al-Kunish Abu Abdullah shine wa Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim shine muka fi sani da al-Bukhari wanga al-Bukhari da aka sani mai littafin Bukhari ta littafin Sahih al-Bukhari mai shi shi Muhammad Abu Abdullah yake Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim al-Bukhari Bukhari kuma rahimahullah subhanahu wa ta'ala an aihe shi a shekara ta ɗari da casa'in da hudu ɗari da casa'in da hudu sanata mi'a wa arba casa'in ya rasu ɗari biyu da hamsin da shidda miyatain wa sitta wa hamsin bukhari rahimahullah subhanahu wa ta'ala kenan malamin na farko bukhari wa muslim shi kuma muslim ya shahar da sunan shi sabanin bukhari ya shahara da dami da nasabar shi ce bukhari dan bukhara garinsu ne bukhara shi kan muslim ya shahara da ainihin sunan shi muslim a yi shi 204 shi kuma ya rasu 261 ya rasu 261 to bukhari da muslim shi muslim ibn al-hajjaj yake ibn muslim al-qushairi an-naisaburi shi garin su naisabur malace kenan wasu daga cikin yan uwa suka neme ni da in takaita musu in kawo musu wasu da sai in kadan na hukunce-hukunce amma daga cikin littafin Bukhari da Muslim ya ce fa'ajabtuhu ila su'alihi sai na karɓa mai ga tambayar da ya ko roƙon da yi yana sai malar rubuta wannan littafi don saboda mi raja almanfa'ati bihi dan a amfana da wannan littafi yanga wanga littafin asali ma rubuta shi ne ba gaban kan shi ba ba dan neman shahara ba a'a roƙon shi aka yi da shi rubuta kuma ya rubuta dan a amfana ya rubuta wannan kin to sai mala ce wa as'alullah ina roƙon Allah an yanfa'ana bihi ya amfane mu da wannan littafin wa man katabahu ko kuma ya amfani da wanda ya rubuta littafin shi ma Allah ya amfane shi aw sami'ahu ko ya ji ya saurara aw qara'ahu ko ya karanta aw hafizahu ko ya hardace aw nazara fihi ko ya dauka ya diba dan samun wata fa'ida yanzu nan duk mun shiga cikin addu'an malam malam kun ga bi iznillah ɗaya daga cikin waliyan Allah malamai masu ilimi ya maka addu'a kuma ta same ka a yanzu na daga cikin falala ilimi kenan na daga cikin kuma falala karanta littafan magabata ya maka addu'a da ka karanta shi ko kuma ka saurara ko ka haddace malai ce to yana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya amfane ka da shi sannan kuma yana roƙon Allah ya ce wa an yaj'alahu khalisan liwajhil karim yana roƙon Allah ya sanya wannan littafin ya zama malam ya yi shi ne khalison da ikhlas ya yi shi don Allah don neman yarda Allah kaɗai da waje karim ke don neman huskar Allah Allah shi da huska amma ma'anar maganar ana neman ya samu yarda Allah subhanahu wa ta'ala mujiban lil fawzi ladaihi dan kuma ya sanya tufe 261 mujiban ya sanya ya sa ya samu alfauz rabauta ladaihi wajen Allah fi jannatin na'im a cikin aljanna ta ni'imomi fa innahu hasbuna dan Allah subhanahu wata'ala ya ishe mu Allah subhanahu wata'ala shine ya ishe mu ya ishe mu ya ishe ka da dai tsaye ma duk wata wani matsala wa ni'mal wakil kuma madalla da Allah ya zama shine zai tsaya ma akan komai wannan kalma ta hasbunallah wa ni'mal wakil ta zo a qur'ani ko alladhina qala Allah lahum an-nas inna an-nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum wa qalu lokacin da aje ɗaya daga cikin yaƙoƙan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka tsorata su ai kafirai sun muku tanadi sun taro muku sun yi waye sai suka ce hasbunallah wa ni'mal wakil kuma ما تلعب ما الفائدة في هذا كما النبي إبراهيم لاقت الله شكموتا شمات حسبنا الله ونعم الوكيل سألت شموتا كوني بردا وسلاما على إبراهيم wannan shine takaitaccen bayani akan mukaddimar da malam ya gabatar kina sai mu shi kai tsaye farkon littafi مالت كتاب الطهارة الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه كتاب الطهارة كتاب أصل كلمة كتاب العربتي تانف كوي أبن تترو أي كو كتاب للتاهي يا تترو تكردو ya tattaro rubutu ya tattaro ababe da yawa to nan kitab kenan ya tattaro at-tahara ya tattaro hukunce hukuncen mi tsarki dahara tsarki kitab at-tahara asalin dahara tsarki Allah ya ce zai tsarkake annabi Isa daga kafirai ha ni Allah ya ce iz qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa kenan mutahhiruka zan tsarkake ka zan hidda ka in tsarkake ka daga cikin min allazina kafaru kafirai kenan kenan kitabut tahara wanga littafin ya tattaro hukunce hukunce da hadisai na tahara tsarki kenan hadisin farko da mala ya kawo hadisi ne bayani akan niyya mala ya ce an ko kuma da daga isnadin shi an amirul mu'minin daga amirul mu'minin wa amirul mu'minin shugaba shugaban mu'minai kuma shine sahabi na farko ko khalifa na farko da aka malaka aka fara malakabi na amirul mu'minin shine abi hafs abu hafs kune shi ce ba wai sunan dan shi bane hafs ko da shi hafsa a'a wannan hafs alkunya ce ta umar kawai saboda yana da zarumta sai a ce mishi abu hafs abinda hafs shine asad kamar ce abu asad abu hafs sunan shi umar ibn al-khattab ibn umar al-khattab al-adawi رضي الله عنه الله شردش خليفة نبي cikin khalifar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin mayya mayyan sahabbai wanda ya daga cikin wanda suka dan musulunci sun farko farko a Makka kuma sanadiyar musuluncin shi Allah ya ɗauka musulunci ya jagoranci musulmi a khalifanci bayan Abubakar Siddiq radiyallahu anhu shi ya yi shahada an samu wani bamajuse ya kashe shi yana cikin sallah ya samu yuka yana sallah shekara ta 23 bayan hijira shekara ta 23 bayan hijira a watan dalhijja mayyan ɗaya daga cikin mayyan mayan sabon annabi sallallahu alaihi wasallam duk inda manzo Allah yake suna tare duk inda manzo Allah ya shiga ko ya hita suna tare da Umar ko Abubakar Umar da Abubakar da jarumta shi sai ya ce Abu Hafs Umar al-Khattab radiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتناجى من زن الله صلاتي da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa me yake cewa dan yawancin kaji sahabiya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul kana abin ne wanda ba so da ji ba to ina jin naji shi yana yawan cewa ko yana cewa so da ba so da ba me yake cewa innamal a'malu binniyat inna inna lalle innama lalle kawai innama an ce innama kalma ce mai taƙaitawa kadai lalle kawai al'amal dukkan ayyuka bin niyati sai da niyya sai da niyoyi babu wani aiki wanda mai hankali zai yi ba da niyya ba bi ma'ana kowane aiki ka gani da niyya da ka da ka zo da niyya kai in ka tashi tsaye da niyya da ka tashi da ka niyya ka tashi tsaye mutum duk aikin da zai yi sai da niyya kowane aiki sannan kuma wa inna ma likulli mri'in ma nawa kuma kowane mutum shina da abin da ya yi na niyya shina da sakamako ko kuma kalan niyyar da yi yana ɗaukar cewa kowane mutum da niyyar da yi kuma yana ɗaukar cewa kowane mutum yana da sakamakon niyyar da yi ne wani bai ma wani niyya wani bai ma bai bata ma wani niyya kuma wani bai gyara ma wani niyya to sai bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan ka'ida cewa duk aikin da kaga da niyya ne kuma kowane mutum da sakamakon niyyar shi ne sha shi kadai sai kawo misali cewa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi to duk wanda hijrar shi ta kasance zuwa ga Allah ne da manzon Allah to fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi to hijirar shi tana nan ga Allah kuma kuma da zuwa manzon Allah sai ka kawo magana iri ɗaya ce wanda hijirar shi yayi zuwa ga Allah da manzon Allah to hijirar shi zuwa ga Allah da manzon Allah ba sabon magana ko a zahiri ma'anar shi in mutum ya yi hijira wajen niyyar hijirar da yi ya yi dan shi ta wurin Allah ne saboda Allah ya ta yi ya ta wurin manzon Allah kuma dan shi koyi da shi kuma ya ta wurin manzon Allah dan addini dan musulunci to wannan fa hijratu ila Allah wa rasulihi to hijirar shi tana nan sakamakon ta kenan sakamakon ta na wajen Allah da wurin abin da manzon Allah yayi alƙawali daga Allah kenan ma'anar shi faman kanat hijratu ila Allah wa rasulihi duk wanda yayi hijira dan Allah kuma dan manzon Allah wajen koyi ko kuma wajen shattahi to fa hijratu ila Allah rasuli to sakamako kai sai kadda na farko niyyarka dan Allah na biyu sakamako kana wajen Allah shine ma nashi to kuma wanga wanda ya dan Allah kenan na biyu wa man kanat hijratuhu lidunya wanda ko hijrar shi da idan duniya ne yusibuha da yake so ya same ta duniya kuma faɗi gare ta kuɗi makami matsayi duk wani abu na duniya in dan wannan kai dan shakatawa dan kaza to wannan aw imra'atin yankihuha ko dan ya aure wata mata ne ya hijira yana son wata mata ya hijira dan shi same ta ya arme ta to wannan fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi to sakamakon hijirar shi shina nan ga abin da hijira saboda shi kenan bai samun lada wajen Allah yana iya samun wancan abin da hijira dan shi kuma shina shi rasa amma dai larar shi nan take wajen wannan abu in ya same shi kenan kuma yana ya samu kuma yana ya rasa amma dai bai samun lada wannan hadisin babban hadisi ne kaga ba bayanin tsarki na alwala ko na ruwa shike yi ba wanga bayanin tsarki na zuciya yake kawai mala ce ma kamin ka da tsarki na in kai bawali ka tsarkake kanka ko kai wanka na dahara ko kamin kai kanka ga tsarkin jiki to ka fara tsarkin mi zuciya don asalin komi ga zuciya yake ko su hadisin wa inda fil jasadi mudgha idan salahat al jasadu kullu to kamin kai tsarki na ruwa ko tsarki na jiki fara da tsarki na mi na zuciya kenan aikin ka ka tsarkake niyya wajen yin shi kai dan Allah duk abin da za ka yi shi sawon ga hadisin shi da matukar muhimmanci babban malami da yace al-Imam al-Bukhari da ya fara littafin shi shi ma wanga hadisi ya fara da shi shi bukhari ko irin muqaddimar gaba da makaranta ta inda alhamdulillah ta waye bai ta ba abin da ya kawo kawai hadisi innamal a'malu binniyati ya baka shi nasiha cewa ya gyara niyyar shi rubuta littafin ga dan Allah kai ma da za karantawa gyara niyyar ka karanta dan Allah shi sa su malamai ke cewa wanga hadisin duk ya wallafa littafin da za a yi na duniya ya kamata a fara da shi dan shi na dauka kowane babi in bayanin sallah za ka yi إنما الأعمال بالنيات إن بيان أزميني إنما الأعمال بالنيات إن زكاني ما بالنيات إن حجني بالنيات كي نية كجار نية يعني مهم منش النية يسا ما لفاردا ونن للتاين kenan da wannan hadisin kuma daga cikin wani kwarewa na shi wannan malamin hadisi na biyu ai kun san shi ko da ke cikin al'arba'in nauyiya ne wannan nauyi kashi hadisi na biyu kenan wannan hadisin yana bayani akan duk aiki sai an yi shi da niyya sa'annan kuma niyyar ita ce ake kula da ita ita ce ake lura da ita wajen ingancin aiki ko wurin ɓacewar aiki idan ka yi aiki ka yi niyya mai kyau kana da lada idan ka yi aiki ka yi niyya mara kyau baka da lada kenan shine ainihin wannan hadisin wanda wasu daga cikin malamai suna ganin hadisan da sun tattaro dukkan sun ka dunkule addini na daga cikin su wanga hadisu wani malami ke cewa umdatud dini indana kalimatu arba'un min kalami khairin nubuwa ha ittaqi shubuhati wazhad wa da' ma laysa ya'nika wa'mal al biniyya yace hadisi guda hudu sun tattaro addinin gaba ki daya cewa addinin duka in ka kalle shi ya kumshi hadisi hudu sun kumshe shi na daga ciki wanga hadisin amma na farko sai ce ittaqi shubhati duk abin da ke shubha ne ka kaurace mishi innal halala bayyinun وإن الحرام بين وبينه أمور مشتبهات halal dai kowa san shi kowa san hura halal ne shanta wake da shanka halal ne wal haram bayyin kowa san giya haram ne wannan kowa san su to amma tsakanin su da kai wani abu masu rikici masu kama da juna to wannan sunu shubhat ittaqi shubhat bar su dan manzo ce wanda kaulace musu to istabra al dinihi wa irdihi ya tsira da addinin shi kuma ya tsira da mutuncin shi amma wanda ya abka musu fa waqa fil haram to na farko abin da zai tattaro ma addini ma farko da farko ittaqi shubhati wa zahad kai zuhudu ba kalanta bane zuhudu ko zama da dauda a'a izhad fi dunya yuhibbuka Allah wa zahad fi ma inda nasi yuhibbuka nas wannan ka'ida ce a cikin hadisin da yanda za ka yi mu'amala da Allah da yanda za ka yi mu'amala da mutane izhad fi dunya kai zuhudu abinda azhudu ka gushe ma duk abin da zai shagaltar da kai daga lahira duk abin da in zai shagaltar da kai kamance da lahira ka damu da duniya bar shi ko menene ko menene inda zai bata ma lokaci wajen aikinka da programcinka na neman lahira kyale shi shine zuhudu idan kakka yawaita wajen rungumar duniya kakka yawaita takaita shine ake nufi to zuhudu na daga cikin lamarin wanga addinin namu izhad wada' ma laysa ya'nika mutum ya bar abin da bai shafe shi ba in kai wannan shi ma addinin ka zai huta sannan wa'malan bi niyya wanga hadisin ko mi zaka kai da niyya wasu malamai suka ce kuma wanga hadisin in ka gama shi da hadisin Aisha shi ma suna tattaro addini baki daya wannan hadisin Aisha ne man amila amalan laysa alaihi amruna fa warad to hadisin Aisha duk wani aiki na zahiri ana auna shi da hadisin Aisha duk aikin da zaka yi a ganshi irin yadda manzo Allah ya koyar ya karantar in ko na zuce ne wa boye a ganka da ikhlasi da niyya yana ya zama innamal amalu bin niyyat kan duk aiki na batini aikin zuci a auna shi da innamal amalu bin niyyat duk aiki na bayyane kuma auna shi da man amila amalan laysa alaihi amruna to lokacin za a ganin aiki ya inganta ko bai inganta ba kuma wannan shine daidai ma'aunin la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah duk aikin da zaka adiba a gani shin la ilaha illa Allah ya tabbata dan Allah kadai kai muhammadur rasulullah ka yi koyi da manzo Allah to shine ainihin aiki na kwarai faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan aiki na kwarai ka yi koyi da manzo Allah wala yushrik bi ibadati rabbih ahadan kenan ka yi ikhlasi ka yi niyya mai kyau kenan kenan nan da manzo Allah ke cewa innamal amalu bin niyyati innamal amalu bin niyyat duk aiki sai da niyya in ma ya zama binniyati wannan ba'un sababi ce sababi ce bi ma'ana kowane aiki a sai da niyya sai ya zama in sun ce sababiyya ce sai ta zama niyya kenan ba sharadi ba ce afwan sai ta zama sharadi ce kenan ba cikin alwala take ba waje take waje take bi ma'ana in sharadi ce kenan ba rukuni ba ba cikin alwala take ba mun gane ko wanga saɓani ne na cin cewa ita niyya rukuni ce ta alwalla ko ko a'a sababi ce tare take kawai ana haɗa ta ne da alwallar idan rukuni ce zai zama kenan ciki take in ba ka yi niyya ba baka da alwalla to amma mu sani cewa sharaɗin ko rukunin in dai mutum bai yi niyya ba ko yi niyya ba ta ƙware ba idan ka zo ka ɗauki buta kawai ka ɗauki buta ba ka yi niyya yin alwalla ba sai ka wanke hannuwa ka kurkura baki ka wanke huska ka wanke kahawa da hannuwa ba ka yi arullah ba saboda mi ba ka yi niyya ba kowane aiki sai da niyya kowane aiki sai da niyya shi yasa daga cikin ayyukan niyya tana bambancewa tsakanin ibadu wa junansu kuma tana bambancewa tsakanin ibada da abin da ba ibada ba yanzu in mutum shiga gidan wanka wajen wanka sai ya yi niyya cewa zai yi wankan juma'a sai ɗauki ruwa ya yi wanka ya hito irin wankan juma'a yanzu wannan kaga ya yi wankan juma'a ko amma in mutum shiga gidan wanka kawai ba da niyya ba zahi ne yadda mai ko yana ganin ya yi dauɗa sai ya shiga da ruwa ya watso ga cikin shi ya hito yanzu wankan farko da ya yi wankan juma'a ne na ibada ne wanka na biyu fa ba na ibada ba ne wanka ne na ɗabi'a kawai dai ya samu sanyi ko kuma dai wanke dauɗa ga cikin shi me bambanta su niyya kawai niyya kawai in mutum aka katari ya tashi tun da safe bai samu abin kari ba ko ruwa bai samu sa baki ba har rana ta faɗi kawai shi ba wai niyyar shi azumi ba kawai dai haka nan bai samu bai sha yanzu na ya ba shi ladan azumi a, amma an yi niyya sai bai ci abinci ba tun bullo alfijir bai ci komi ba bai sha komi ba har rana ta faɗi kaga wannan ya azumi to shine kenan niyya take ban mutum tsakanin da al'ada ko kuma abin da yake ba ibada ba da abin da yake ibada ne sannan a cikin ibadun ma yanzu misali asuba raka'a biyu ce sai mutum ya zo shigo masallaci ya yi kabbara ya yi raka'a biyu da niyyar sallar asuba kuma zai iya shigo masallaci ya yi kabbara ya yi raka'a biyu su ma amma kuma da niyya wata nafila ta daban liban yake muke bambanta su niyya yan tabbai ka farko mi kai asuba daga ba mi kai kaza niyya ke bambanta su niyya tana bambanta tsakanin ibada da abin da ba ibada ba kuma tana bambanta tsakanin ibada wa junansu wanga ibadar ga niyyar da an kai yanzu la'asar da azhar mi ke bambanta su eh niyya kawai raka'o'i hudu hudu ne ko sa'annan kuma kowane karatu asirce to mini duk ɗaya ne yanda za ka yi tahiya bayan raka'a biyu da azhar la'asar ma tahiya bayan raka'a biyu ga la'asar yanan kawai abin da zai bambanta ma la'asar da azhar shine mi niyya kawai saboda haka niyya tana da matuƙar muhimmanci a cikin addini na na musulunci da manzo Allah ke cewa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atan yankihuha fa hijratuhu ila ma hajar ilayhi da kai wata kissa da ake rawaitowa cewa da kai wani sahabi da ake cewa ummu qais ummu qais afwan sahabiya ko kuma da ta yi hijira ummu qais to sai aka samu wani ya hijira dan yana son ta yi aure ta in ma ta ce sai ya yi hijira ta aure shi ko kuma ya yi hijira zuwa madina dan shi aure ta sai ana gwama wannan kissar da wannan hadisin cewa wannan hadisin da shi manzon Allah yake amma malamai sun tantance cewa ko da kissar ta inganta wanda ta zo a cikin sunan na Sa'id ibn Mansur da isnadi ingantacce amma anan hadisi na Umar ibn Khattab ba ita shi ke nufi ba wannan kawai buga misali ne an kai cewa duk wanda ya hijira dan Allah zai samu lada wajen Allah duk wanda ya hijira dan duniya zai samu ba zai samu lada ba kawai misali na cewa kenan kamar a ce duk wanda ya salla lillahi wa rasulihi fa salatu ila Allah wa rasulihi kawai shine misali ne azumi in kai dan Allah lada ka wajen Allah zakka in kai dan Allah lada ka wajen Allah in kai nemi ilimi dan Allah to lada nemi ilimin ka na wajen Allah shikenan kawai misali ne ba wancan ko kuma kissar wancan sahabin ba ba ita ake nufi da wannan hadisin ba kenan hadisi yana hawan kowane shina hawar shi wancan muhajir na ummu qais kuma yana hawar wanda ba shi ba duka yana dauka wannan hadisin muhimmancin shi zaka samu yana bayani kan cewa dukkan ayyuka ingancinsu ko kuma rashin inganci yana nan ganiya yanzu wanda aikin shi idan Allah zai samu lada wanda idan a yaba shi zai samu ba zai samu lada ba balma sai zai samu zunubi yayi riya kenan aikin shi ya baci kenan komai zaka kai dan Allah neman ilimin gama kai dan Allah ba dan neman yabo ba ko dan neman tsoron zargi sannan kuma niyya tushe ce na kowane aiki mutum ya zama tun farko aikin shi dan Allah yi za ka samu wani asalin aikin ma ba dan Allah bai wannan babban matsala kenan wani kuma ya yi don Allah amma daga baya mi sai ya sakko wata niyya da ta neman yabo irin wannan ayyukan su kuma kala biyu ne kama aikin da ka fara don Allah daga baya sai ka canza niyya sai ka sai ka gyara don saboda wani ba Allah ba daban wannan hukuncin aikin me hukuncin shi idan aiki ne wanda ke da alaƙa da juna haɗe yake ya lalace kamar wanda shigo zai yi sallah raka uku misali magariba ya yi raka a ɗai yadda ya saba adi ta ɗabi'a shirin da ke sallar shi sai ji motsi bayan shi sai ya gyara na shi ta saki ya ƙara gyara murya karatu na a ce ya yi sallah kun ga raka ta farko ya yi ta da niyyar shi mai kyau ta biyu ya ɓata niyya ko sai da sallame ma ga ashe kare ne shigon sallaci dan kare ya gyara me hukunci ga sallah yanzu kun ga sallah hade take dukanta ba ta yi a ce raka a farko ta yi ta uku ko a ce raka'a ta farko ta yi ta biyu ba ta yi ba ta yi saboda mi sarke suke da juna sallar shi ta lalace amma da a ce abu ne wanda ke bai alaka da juna kawai ka samu mutum goma za ka ba su sadaka sai ka yadda kuɗi ka ba wannan ka ba wannan ka ba wannan ka ba mutum hudu da niyyar kan mai kyau don Allah sai na biyar sai ka soriya mutum ya sare ciki don mutane don a yaba shi ka ga wancan hudun sun sha tunda ba su alaka da sadaka wagga dan sadaka ta na mutum na biyar ta lalace ba ta bata na nawa ba ta bata sauran na baya su can sun tsira ka samu ladaka amma nan na sauran sai zama Allah ce kenan aikin da za a fara dan Allah sai riya ta shigo daga baya kala biyu ne idan ya zama aiki ne na haɗe da juna kamar azumi na wuni guda rabin wunin ka kai dan Allah rabi ba dan Allah ba dukan sha lalace ko sallawar take haɗe amma idan irin abin da ke rarrabe ne ka yi wannan sauran don Allah saura ba don Allah ba wancan na farkon bai lalacewa sai sauran shi yake lalacewa kuma daga cikin abin da za mu sani niyya a zuciya kenta niyya zuciya ce idan an ce duk aiki bai yiwa sai da niyya ko kuma ana lura da aiki ne da ingancin shi ta hanyar niyya duk aiki ne za ka sai da niyya yanzu yana iya duk abin da zaka sai ka faɗi in zan kalli littafi na ni kallon littafi na ni ajewa na ni taɓa abin nan na ni shan ruwa na ni ajewa na ni waiwaye nan na ni hita masallaci na ni shigowa na ni gaisawa da sani salamu alaikum na ni rabuwa da gaɗe ko mi sai ka niyya yana yiwa yanzu da kasta riga ba kai niyya ba da ka ɗaura rauni ba kai niyya ba duk ka faɗi ka faɗi to ni kai ba sai ba shi sa a hankalce ma ba ta yi wa a ce din niyya sai ka faɗi ta a hankalce bai yi na ne ɗauka buta na ne shiga bayi na ne hitowa na ne ƙara ruwa cikin buta na ne alwala na ne wanke hannuwa na ne wanke huska na ne wanke nan na ne wanke nan na ne ajewa na ne hawa masallaci na ne shiga masallaci ya za a yi wannan shi yasa irin abin da wasu daga cikin musulmi ke yi in za a yi sallah a ce nawaitu salata waye waye ana faɗi wannan ba addini bane hadisi ko mai rauni babu wanda yace ka faɗi niyya da baki babu shi niyya zuciya ce kowa san niyya cikin zuciyarka yunkurin da za ka yi a zuci na kai wannan ake shine niyyar saboda haka kenan babu wani hadisi mai rauni ko marar rauni mara balle ingantacciyar da mai ce a mutum ya faɗa niyya saboda haka niyya harka ce ta ta zuciya tun duk abin da za shi ya yi niyya mai kyau ake so kawai kuma mutum ya kula da da da zuciyar shi duk abin da kake ka kula da zuciyar ka dan ka kai wahalar banza kana nan kana wahala kana karatu kana harda kana sallah kana azumi na nafila kana waye in ba dan Allah ka yi ba ga banza kamar kunfa ne bai ma kai kunfa ba da iska ya biji kunfa sai ya mutu ya dashi ya bushe kaga kenan mutum yayi wahalar banza bal ma zai samu zunubi dan niyya dan riya niyya ta banza mu ta riya ta ma hai sabo zunubi dan ita nau'in na shirka ne saboda ka mutun shi kiyaye kuma abin wanda annabi na tsoron shiga ga salihan bayu salihan bayu salihin bawa ba tsoron shi ta shi sata ko shi wani banna babba amma ana mai tsoron shirka wata shirka karama ita shi karatu dan a ce ya iya ita shi wata sallah mai kyau dan a ce ya iya akwai matsala shi ya shigo ka ta hanyar da baka tsammani sa'annan kuma wannan ya nuna cewa hijira tana da muhimmanci tunda manzon Allah ya buga misali da ita ha faman kan hijratuhu buga misali da aka da hijira shi da muhimmancin ta menene hijratu ha me hijira mutum ya balaguro kasashen turawa ya je neman kuɗi ko ko neman aiki a abin da hijira mutum ya bar gari na kafirci zuwa gari na musulunci ko mutum ya bar gari na fitina inda akwai tsoro ana ya kashe ka ko ana ya maka azaba ko ana maka wahala ka je gari mai zaman lahiya ko kuma mutum ya bar gari na sabo ya je ina je gari wanda sabo bai da yawa ko kuma mai mutanen kirki ne wannan shine hijira kun ga lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar garin Makka a lokacin Makka nami na garin kafirci yadda ya madina madina sun karɓi musulunci kun ga hijira kenan a lokacin da musulmi ana ba su azaba a makka sun kai hijira suka ta habasha wajen najashi kaga lokacin ga- Mak- habashan ma ita ma ba garin musulunci ba ce amma garin aminci ce kenan barin garin tsoro ka je garin aminci hijira ce to haka zalika in akwai banna sabo a gari sai ka kawar da imaninka da addininka sai ka je gari wanda yake mi babu sabo don ka samu dama ka yi addininka ka yi ibadarka cikin zama lahiya wannan shine hijira amma wanda za a cewa mutum ya ba ita tura kasar tura kasar kafin rai sabanin hijira ke wannan ba hijira bane wannan diga ne kake wannan cin rani kake cin rani ne ne bar mutum ya bar garin musulunci ta garin kafirci kuma haramun ne haramun ne ka bar gari na musulunci ka tai ga gari na kafirci haramun ne haramun ne hadisi na biyu عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ما قال صلى الله عليه وسلم حديث أبو هريرة كو؟ مثل نشي شي أبو هريرة عبد الرحمن ابن صخر سنشكن عبد الرحمن ابن صخر الدوسي هما إلى cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka yi ma addini hidima ta bangaren rawaito hadisai da yawa dan ya fi kowane sahabi rawaito hadisai Abu Hurairah kenan ya fi kowane sahabi rawaito hadisai ya kasance shi kamar da ke cewa ni ina zama wurin annabi ne kawai da na cika ciki na shikenan bai kasuwa bai noma bai kiwo kawai in yi koshi ya zauna ta sauraron karatu da ilimi duka duka rayuwar shi tare da manzon Allah ba ta fi shekara uku ba amma ya hadi har da tare sai da yawa albarkacin addu'ar da manzo Allah ya mai da wata manzo Allah ya shin hoda rida riga shi Abu Hurairah ko kuma Abu Hurairah ya shin hoda tashi riga manzo Allah da ya mai addu'a maharin sababin samu har da shi da yawa kuma eh, ya rasu a shekara ta hamsin da tara bayan hijira hamsin da tara bayan hijira ya rawaito hadisai masu yawa wajen hadisi dubu biyar da ɗari uku da saba'in da hudu da dubu biyar da ɗari uku da saba'in da hudu ya rawaito kenan ya kasance yana fama da talauci yunwa ma kaɗa sai ta matsa mishi har ya kai ya faɗi a ribin bashin lahiya shi ko yunwa ce shi ke ji a haka eh? dubu biyar ‘yan kai ka bibiye su daga baya dari uku da saba'in da hudu abu huraira radiyallahu anhu su ake magana wannan ke magana daga murya ajiya ko shi kyale wannan mushi mushi yana bata mana tsari yana sa gajiya abu huraira radiyallahu anhu ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce لا يقبل الله صلاة أحدكم ألا بيكر بل صلت دينكم إذا أحدث إذن يا حدثي حتى يتوضأ هل سياي الولا هل سياي الولا تؤمنين حدثي أن تنبي أبو هريرة ما الحدث مي حدثي ستفساء أو ضراط ما كان في دون أنت ماشي مي هدسي ها شي سيت توسا شي هدسي kenan in mutum ya yi hadafi amma hadafi kowane ake nufi nan wurin tun da a zancen alwallah kenan ana nufin hadafi wanda ke kare alwallah in mutum ya yi bawali ne ko ya yi ba haya ko ya yi tusa mutum ba zai je shi a sallah ba sai ya yi alwala in mutum ya yi sallah hakan Allah bai karba bal ma ba wai Allah bai karba kaɗai ba inda gangan mutum ya yi ya yi sabo shi sa har wasu malamai suna ganin cewa ya kafirta amma in bai ka- bai zama kafiri sai in ya yi niyya ta izgili cikin lamarin dan izgili in ka san cewa sai da alwala ke sallah kuma ga ruwa ka ƙi alwallar ka je ka yi sallah ba alwallar gangan to wannan kaga mutum ya izgili kenan ya gangaci da wasa addini shine kenan Allah bai karɓar sallah ta ta ɗayan ku idan ya yi abin da ke kare alwallah hadasi kenan ha hadasi kuma muka ce me ake nufi da shi nan ga ƙaramin hadasi dan hadasi kala biyu ne nan ƙarami ake nufi ko ba haya ko bawali ko mi ko ko ko ko tusa ƙaramin hadasi ba babba ba tunda an ce sai ya yi alwallah shi ƙaramin hadasi shi ke shi alwallah ke tsarkakewa shi alwallah ke tsarkakewa in mutum ya yi ya yi ba haya wannan sai ya yi tsarki ya wanke sannan shi alwallah fitsari ma sai ya yi tsarki ya wanke sannan shi alwallah ya fitar da mazi mazi shi ma sai ya tsarki ya wanke sannan shi alwallah amma in tusa ce mutum bai wanke komi dama iska ne kuma ya hita shikenan sai mutum shi sake alwallah sai shi mi sai shi sallah wannan kenan nan hatta ya tawadda sai ya yi alwallah ishara kan hadasi akwai babba da akwai karami hadasi babba alwallah ba ta maganin shi menene hadasi babba ha mutum shi jima'i da iyalin shi ko kuma ya fitar da mani ta bangaren muhalki in yayi jima'i ya zo ma iyalin shi sawa'an ya fitar da mani ko fitar da mani ba to sai ya yi wanka babban hadasi babban kari in kuma ya fitar da mani ta bangaren muhalki ko kuma ta bangare daban a falke da gangan ha wannan dole sai ya yi wanka alwallah ba ta isa alwallah ba ta isa kenan mutum idan ya yi abin da ke karya alwallah ƙarami sai ya yi tsarki ya yi alwallah sa'annan Allah zai karɓi sallashi hatta ya tawadda abin da ke nufi alwudu shine kwalliya ko ado ko nazafa tsarki duka shine alwada'a shine annazafa yana ce maka wadu wa bi fathil waw ana nufin mi ruwan na alwalla ko buta ta alwalla ita ce wadu amma wudu aikin na alwalla shine wudu alwallar da kanta mun gane ko huna nan anan an ce la yaqbalu Allah an ce karba Allah bai karba ana nufin ba ma ingantatta ba ce kwata-kwata ba ma ta inganta ba shi ko tsakanin karɓa da inganci tsakaninsu da kai alaƙa alaƙa ta wani shi na shiga cikin wani idan an ce wannan sallah ba ta inganta ba ba ta yi ba tana yiwa a ce an karɓe ta ba ta yiwa amma idan an ce wannan sallah ba a karɓe ta ba tana yiwa kuma ce ta yi tana yiwa sallah tana iya ta yi amma ba a karɓa ba amma ba ta yi wa ce ba ta yi ba amma kuma a karɓa ba ta yi wa ba mu gane mako tsakanin asihatu wal qabul ana iya sallawa ga sahiha ce ta yi amma ba Allah bai karɓa ba kuma tana iya yiwa wannan sallar ba ta yi wa ce wannan sallar ba ta inganta ba kuma Allah shi karɓa ba ta yi wa ta farko sahiha me sahiha ka yi ta da sharaɗinta da rukunanta da komi cikin lokaci ka kalli alƙibla ka alwala ka riha al'aura kuma kai musulmi kuma ka cika rukunai ka cika ruku'i da natsuwa da komi kuma ce Allah bai karba ba tana yiwu ha yaushe to ai daga cikin sharaɗi ai ikhlasi go to in in kai riya ba ikhlasi ha ikhlasin kai dan Allah kai eh yaushe ne a ce kuma Allah bai karɓa ba manzo Allah sarsa muke cewa idan mutum ya je wurin boka ya tambaya ya tambaye shi wani abu me sakamakon shi ba a karɓar sallar shi ta kwana arba'in kenan ko da ya yi ta sahiha Allah bai karɓa ka kenan tana zama sahiha ce amma komi ba karɓa kuma tana ayyuwa amma ba ta yi a ce kun ba sahiha ba ce kun Allah shikara ba ta yi ba ta ce mutum ya yi sallah bai cika sharuɗin sallan ba ko kuma bai yi wani rukuni na sallah cike ba kuma Allah ya karba a Allah bai karba abu sai sahihi an gane aha daga murya a sa'alahu an ka ce me sa'alahu wa'azi ne sa'alahu in ka je nan kamar wa'azi ai lada gare ka mutum ya je sai bari in gwada bokan gaishen da gaske ne sai tambaye shi ce kai boka tumaki na sun bace gaya min da suke ba dai shiga ta dan dai ya gwada shi ne to irin wannan in ya yi sallah kwana arba'in ma Allah bai karɓa to irin shi to kenan tsakanin yan ce abu sahihi ne amma anan ana nufin ma bata inganta ba tallan bata ma yi ba dan saboda ya bar sharadi to amma da a ce mutum ya yi sallah ba da alwala ba amma matsala ce ke da kwai babu ruwa ko da kwai ruwan amma bai iya samun su ko kuma shi tsoron taba su da rashin lahiya sai ya yi taimama ya yi alwala ya yi sallah yanzu nan wurin ya yi sallah da alwala a'a amma ya yi abin da ke zama malmakin mi alwala to shi wannan kaga sallar shi Allah shi na karba in mutum bai samu ruwa bane ko ga ruwan amma ba su isa shi ko kuma ga ruwan amma bai da lahiya in ya ce shi Allah da su zai samu ciwo ko kuma ciwon shi ya daɗe bai warke ba to shi wannan bai da matsala sallar shi ta inganta an gane ko? na'am kenan dai wanga hadisin yana nuna cewa sallah ta wanda ya yi abin da ke kare alwala ba a karɓarta sai ya yi alwala kenan yanzu idan mutum yana cikin sallah sai alwala shi ta kare kaga sai yanke dole ta yanke kashe yanke ma yana su ta ɓaci sai ya sake alwala kuma sai shi mi sai shi sallah kenan wanga hadasin da aka ce hadasi bawali ko ba haya ko tusa suna bata alwala kuma in alwala ta bace kuma sallan ma ta bace idan mutum ya zama bai da lahiya akwai wanda bai da lahiya watakila hitsari bai ya rikewa ko bai ya rike iska dan balbukin shi ya bace wannan yana cikin sallah ko yin yayi alwala ko da hitsarin sun daso wannan shi kaga mai uzuri ne wannan babu matsala sai sallar shakan rishin lahiya ce Allah shi ba mu lahiya mutum idan bai ya rike tsari kawai sun daso mishi shakan ko yaushe to wannan sai sai shi alwala in alwala in dai yayi alwala sun daso ba alwala wannan ya tabbatar da ya dare mai jikin shi ruwan ba su tsarin ba su ba a masallaci to wannan sai na shi tashi sallar shi wannan Allah ya san uzurin shi wannan ba da shi ake ba wannan mara lahiya ne mun gane ko wannan kenan حديث نقبة عن عبد الله بن عمر عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله تعالى عنهم أنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار ويل للأعقاب من النار وأن حديث أنهم حديث صحابي سكرتوشي أك عبد الله بن عمرو بن العاص ده أبو هريرة ده عائشة yanzu malaman hadisi sai su kalga ma ga matsayin hadisi uku tunda kowane sahabi da hadisin shi hadisi uku kenan na farko Abdullahi ibn Amr ibn al-As shine Abu Muhammad ya daga cikin sahabban manzo Allah su sama mai yawan ibada mai zuhudu mai kokari wajen hadisai da harda da rubutawa Abdullahi ibn Amr dan saboda shi ma ya roto da sai ma sewa sai dai mi bai samu dama ya rawaitar da su bai bada su saboda shi shagalce ke da ibada ko da yaushe sallah azumi sallah azumi yasa Abu Hurairah ma cewa yi babu wanda yi ne yawa hadisan manzon Allah sai Abdullah ibn Amr ibn As saboda shi yana rubutawa ni ko bar rubutawa kaga muhimmancin rubuta hadisi ko kuma rubuta ilimi dan ka zamana kai kana ta kallo an ta magana baka rike komi kuma baka rubutawa kai asara yasa mai hikima ke cewa ilimi kamar farauta ce yanzu mutum je daji harauta neman barewa ko neman tuji da ya harauto sai ya aje gindin bishiya mai dar mai ba kuma je neman wata ya harauto wata ya siyo ta tsere kuma aje wagga kuma ta neman wata me fa'ida ka kama kama wawa kenan shi yasa ce al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu qayr suyudaka bil hibal al wathiqa فمن الحماقة أن تصيد غزالة فتتركها بين الحلائق طالقة ya ce wauta ce ka zo ka roto ka haroto barewa kuma ka barta kwance kaga sai ta ina tsaya za tai sai ka dawo sai ta gudu shi yasa mutum ko da yaushe ma idan kana bik in ka ga aljihu da takardarka kana jin sabon abin da baka sani ba sai ka ga haka rubuta kayan ka kamaida wataran sai ka ga amfani ka